بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasinmu a cikin littafin addurusul muhimma li'ammatil umma wato darussoshi masu muhimmanci ga al'umma musulmi wanda babban malami Sheikh Muhammad bin Sheikh Abdulaziz ibn Bazin babban mufti al'am na kasar Saudiya Allah ji kasa da rahama ya faɗa ko ya rubuta za mu tashi a littafi darasi na tara wato a dasu tasi kamar yadda ya faɗa amma kuma wannan shine darasinmu na goma zamanmu na zama na goma kenan haka ne malai ce bayanu tashahhud zai magana ne wannan akan abin da ya shafi tahiya kun ga waɗannan abubuwan da ake yi ba wadin an fara ne kaman kawai maganar sallah ake amma za ku ga duk aqida suke tafto da shi da tauhidi tauhidi ne za ka ta gani a ciki kuma shine fa'idar da ke cikin abin da ake so mutum ya samu domin samun tsira duniya da lahira Mala ya ce bayanin tashakkud wannan babin zai magana akan ko wannan darasin zai yi ne akan bayani akan tahiya da muka sani wato at-tashakkud shine shaidawa da tabbatarwa bayanin tashakkud in aka ce at-tashakkud wa huwa an yaqulu shine mutun yace an yaqula mutun yace at-tahiyatu lillahi a yanda muke fassara da Hausa shine mu ce gaisuwa ga Allah ko amma za mu ji mai nufinsa a shari'a wasalawatu wattayyibat da aminci wato tsira da daɗaɗan abubuwa su ma za mu ji ma'anansu assalamu alaika ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai annabin Allah wa rahmatullahi da rahamar Allah ya tabbata a gare ka wa barakatuhu da albarkan Allah madaukakin sarki tabbata a gare ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaina mu ma amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina kuma amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah salihai suwaye salihai su ne musulmin da alkhairin shirin jayi sharrinsa kun gane e muslihi kishiyan mufsidi ne ko ko fasiki salih da alfasik ko wanda yake salihi a musulunci shine wanda ayyukansa na daidai suka fi kurakuransa yawa wanda kuma yake kishi haka shine wanda munanansa suka fi kyawawansa yawa Allah ya tsare mu to muna addu'a ga ibadillahi salihin salihan bayin Allah na kwarai ashhadu an la ilaha illallah na shaida kuma na tabbatar babu abin bautawa a cika ƙara samu a kun gane karatun na ɗauka kun zubar min da abuna Allah ya muku albarka babu abbauta bisa cancanta face Allah wa ashhadu sharuɗanta guda nawa suna komawa nawa in ce a kawo ko in wuce eh a kawo ba fa la duba littafi ba Allah ya muku albarka ai kun yi kokari wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne ma'ana jakadansa ne me haka yake nufi idan nace ashhadu anna muhammadar rasulullah me sharuɗan me ke tabbatar da na yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah ta'atuhu fi ma amara in masa biyayya a duk abin da ya bada umarni wacce na bu manaha anhu wa zajara wa Allah yi ubadillah illa bi ma shari'a haka ne in nisanci duk abin da ya hani ko ya tsoratar sannan kuma ba zan taɓa bauta ma Allah ba sai da abin da shi ce doka ne haka ake bauta ma Allah an fahimci maganan wannan shine ma'anan ashhadu anna muhammadan rasulullah mun karanta a baya Allah ya muku albarka thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan mutum ya yi salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wa yi bariku alaihi sannan kuma ya sanya albarka ga annabi sallallahu Alaihi wasallam sanya ma annabi sallallahu albarka kai ne kake neman albarka kun fahimci magana kai zai amfana shi kam ya riga ya kai ya cika sanya masa albarkan da neman tsira a gara neman tsira a gare shi kai ne zai daga darajarka Allah ka taimake mu wato fa yaqulu sai mutun ya ce Allahumma ya ubangiji salli ala Muhammadin kayi tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin da alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawanci akan ce iyalansa ko haka ne amma akwai waɗanda ba iyalansa bane ba ma larabawa bane amma sun shiga ciki minhum salmanul farisi salmanul farisi ba balarabe bane daga jin farisi ma aka ce faransa ko ba haka bane so shi dan sarki ne amma saboda yana da ƙoƙarin neman ilimi neman ilimi shi ka kawo shirya malaman da suke koyar da shi wane ya tsofa ya ce mishi to ina ga ka tafi wuri kaza akwai wane kila ko ɗalibi na ne ko aboki na ne shi yana da sauran ƙarfi ka je ka ci gaba da karatu wurin shi mukan girma ya cin mana garin haka har sai da wani ya ce da shi to ni dai ban san sauran wani sa'anninmu ba sai dai a cikin abin da muke karantawa akwai annabi da zai zo zai zo a gari mai dabinai kaza kaza dai masa bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki yace masa zai zo ne a Yathrib Madina gari mai dabinai in yazo kuma zaka iya gane shi ta hanyoyi kamar haka na farko idan ka bashi kyauta zaka ga ya ci amma ka bashi sadaka baya cin sadaka kun fanci magana akwai tambari na annabta a gadan bayansa akwai alaman annabta da aka yi masa stamp a gadan bayansa shi ne salmanin farisi garin ne ma'annan sulasalam ɗan sarki ne ya iso garin madina matsayin bawa ne wanda aka sai da shi kun fahimci magana komai na guziri ya ƙare har sai da yadda ya koma bawa aka kama shi a matsayin shi dai a taimake shi ya shiga madina ko a matsayin bawa ne kuma hakan ya shiga to ya hau saman dabino yana mai gidansa aiki sai ji wani ya zo yana fitina yana bala'i ka ji wannan mutumin da ya zo wai shi annabi ne sai salmanin farisi ya shiru ke gashi nan ya fara faɗin siffofin ai sai diro daga dabina mai aikin mai gidan sai daka mai tsace ya koma ya koma ya ƙarasa mai aiki yana gama aikin kawai sai ɗibi dabino ya tafi da shi wadan ladan aikinsa yana zuwa ce ma annan sulasallam ga sadaka ne na kawo maka sai ga annan sulasallam ya karɓa ya masa addu'a sai ya raba ma mutane ga shi bai ciko guda ɗaya ba ya ce to ɗaya kenan an ji matan sai sake tashi ya je ya ƙara ɗibo dabino ya zai ce manzo Allah sallallahu alaihi kyauta ne wannan nazo ma da shi sai ya ga ya raba mutane kuma shi ma ya ci yace a to an zo wurin an fahimci magana ko an yi rasuwa la janaiza annabi sallallahu alaihi ya duka zai dauki abu sai ya kula ku zaifa shi damuwarsa ya ga gadan bayan shi sai ya kalle shi ya gane cewa wannan ya an gaya mishi sifofi na nema yake Salman al-Farisi na ina son Huzaifa ne ko ya kware sai ya ce sai ya ce kana so ka gani ne sai ya bude masa wannan tambarin gadan bayan nasa ya gani wannan tambarin rahama ne da abinda Allah ya taimaki Julaibib kenan Julaibib sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam shi a yanayin halittar da Allah ya masa bai da kyawun halitta kamar sauran ƴan uwansa Larabawa bal ma yana da kuraje da suka fito mai masu kulu kulu haka a fuskan sa manya da sauransu kuma gajere ne bai da tsayi wata rana ana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya miƙe ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wai ashe dukkanin mu ba sahabbanka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh dukkanin ku sahabbai na ne yace ba ka ce mu ƴan uwan juna bane yace haka ne ce to ga sahabbanka nan duk in naje neman aure ba su bani aure sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam tausayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama hannun shi ya ja shi gefe suna zuwa sai ya ce Julaybi ya ce na'am ya ce ka je duk gidan da ka gaye maka a cikin gidan sahabbai in ka je gidan nan ka ce ni ke neman aure a gidan kuma kai nake nema ba kaga an bashi lasisi aiko sai ya tashi sai kalli ina ne ake gasa kawai sai ya tafi ta abin shi ah to kana da kana da certificate din annabi a hannu kuma sahabbai ne fa ba yan Najeriya ba da yan Najeriya ne da su ce mun daina musulunci in haka ne amma banda sahabi yana zuwa ya sallama ce annabi sallallahu alaihi wasallam aiko ne mai gida yace annabi da kansa ya sako gidanmu a mun samu daraja me yace yace aure yake nema yace shikenan me yace amma fa ni ake nema ma yace kai kuma jinai bibi yace eh sai yace to yanzu bari in yarinyar nan tana da mahaifiya bari in magana da mahaifiyarta sai shiga gida shi ma da ya shiga sai iyalinsa yanda aka yi mishi ya ce ke fi annan sulasulun ga ɗan saƙo annabi na aiko gidan nan ta ce marhaban bi rasulun rasulillahi sallallahu alaihi wasu ma da ɗan saƙon annan sulasulun me annan sulasulan ke nema ce aure yake nema a gidan na tace shi kenan mukan ma'ana mun haye sai ce amma fa julaibib ake nema ma sai ta ce la ilaha la haula wala quwwata fa halla abubakar na umar haka ta ce ina ma da annabin ba da kanshi bane rangade yarinya kaman wannan ina ma abubakar ko umar ne in ba shi oga da kansa ba sai ce to ga dai julaibib na ya ce shi dai yana zaune a gaya mai amsa je gaya ma annabi gashi na kwar gida a taraka yana jira to shine sai ita ita wadda shi yace yana sata da auren sai ta ma iyayenta sallama ta ce musu jaraba ya zo mana gidan Allah ya sani raina ba irin julaibib yake so ba amma tunda har annabi ya ce ya zabi kuma ya zabi nan to wallahi zan zauna da shi in samu ladan haƙuri kada Allah ya fushi da mu ko amsa ma dan sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam kan jaraba ya saukan mana kuma gaskiya ne suna kin shi fitina zai shigo musu suna ki wallahi sai sun ga fitina saboda kakan a wannan ibn al-musayyib Said bin al-musayyib kun san sirkin sayyidina Abu Hurairah ne yace sunan kakansu al-huzn bakin ciki da damuwa annan sulasula ya ji ana ce mai huzuru huzuru ya ce waye wannan ya ce zo ya ce kai daga yau na canza ma suna daga huzun ka koma sahal ka zama sauki sai ya ce a'a ni fa wallahi annabi ba za ka canza mun sunan da kakana ya samu ba sai maza Allah ce to haka din haka ya ce mai to haka din wallahi tun daga ranan sai ibn sai ya ce kakanmu ya baro mana aiki ya ce har yau cikin bala'i da damuwa muke a danginmu ya ce muna fita wata za mu ji wata da an zo an ce garin fanwa ne ya kama da wuta a kasuwa ana cikin jaje sai a ce ga yaro can kuma ya shiga taraka doki ya taka mai kafa ya kare haka ba za ya ce har yau ana gama wani kawai mun san wani zai shigo ya ce da ya karɓi sauƙin da Allah sallallahu alaihi ya bashi ya ce wala da mun samu sauƙi ya ce duk shi ya ja Allah ya fe mishi kun banci maganan ko to shine ta ce tana tsoron kada su ki dan sako Allah sallallahu alaihi wasallam fushin Allah ya shafe su ƙarshe dai aka zo aka ɗaura auren kafin ya tare yana kasuwa yana sayayya na angwanci kawai sai ji ana kira ko bilal ko wani yana kiran mazaje su taho masallaci ta ɓaci za a fita kariyar addini sai ce mai siyayya ya ce dakata kamar fa'an nan sulasalin yake shela ana neman mu kuma wannan kiran ba ta sallah ba ce ba lokacin sallah ba ne wani abu ne ta kwaɗe sai ce tsaya ɗauki madaran nan da naman kazan nan ba ni takobi da silken yaki sai ce ba na ji ƙanshin turaren angwanci a jikinka bai ce eh an gone ni sai ce to ai ko ka ji za a baka uzuri ya ce Allah da bala abin uzuri ba sai an ɗauke ni ni dai ba ni in na in zan dawo to zan zo in canza in ba ɗauke ni ba zan zo in karɓar siyayya na na angwanci in ko ba haka ba to za mu jihadi yana karɓa sai je tsaya bakin ƙofan amaryan ya mata sallama bai shiga ɗaki ba ta ce ah ya ango kuma sallama daga waje sai ce to mu dai mun dade muna neman ƴan matan hurun ain Allah bai hada mu da su ba amma kila a kiran da annabi ya a yau la Allah su za a aura mana kuna jin maganan nan yace kin kaunace ni na san kauna ce ta domin Allah idan Allah ya sa na dawo daga wurin yaki in an zabe ni to na tare in ban dawo ba ina roƙon Allah ya saka miki da alkhairin kaunan da kika kika nuna mun kuma ya baki wanda ya fi ni alkhairi kawai sai ya gaba walla annabi ana ɗiban sojoji kawai sai aka ɗiba da shi aka ɗiba da shi a takaice dai a wurin yaƙi aka kashe shi bayan ya shahada a wannan fitan annabi sallallahu alaihi wasallam an gama yaƙi gaba ɗaya ya zo yake cewa kowa ya ga ɗan uwan shi sai a duba a ce kamar mu ina minin south interior ina wani sai a ce ana nan ana ta faɗan manya da suka gama annan sulasa ya ce to ni ban ga ɗan uwana ba fa suka ce ga hamza ga ali bin abi talib ga jafar ga duk yan dangin na ana ta kira kace suna nan ya ce a'a ni akwai ɗan uwana da ban gani ba annan sulasa lamfa ya ce ɗan uwana kai kasa an gama magana shine sai suka ce wane ne ya ce julaibib sai suka miƙe sai ce a'a tunda kun ga yan uwanku ku sha zaman ku bari ni in je in nemo na ɗan uwan da kaina ka gane yan uwantaka addini na musulunci ba a kallon kuɗin mutum ba a kallon kyan shi ba a kallon matsayin shi imanin nan da ya haɗa shi ne dai yan uwantaka innamal mu'minuna ikhwa shi yasa annabi sallallahu alaihi ce dan uwana shi yasa zaka ga click din sahabbai click ne da ba ka taba samun kaman shi ba mu yanzu ana zaka ji kabilanci kashin dankali duk za a yi ta tai kaga NBIP kaga waɗanda ba NBIP ba duk Qur'anin ka wani yazo da kuɗi sai a wulakanta mai Qur'ani a ɗauko wanda ba shi ba ko ba haka ake yi ba saboda san duniya da kwaɗayin abin duniya ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ‘yar uwarsa ne ma ta iya gano shi fa saboda zobe da yake hannun shi gawawwaki da yake bai da tsayi na gaya muku duk an daddanne shi sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuttura gawawakin wasu kafirai ya iya tono shi aka ce gashi nan ana tono shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannuwansa guda biyu masu albarka da jini a jikinsa amma ya rungumo shi ya rungumo shi jikinsa ya ce ga dan uwana wannan shine dan uwana da ya ɗauke shi kuma aka je haka kabarinsa za a haƙa ya ce a'a tun da ku kun gana ku ‘yan uwan to ku bari ni in haƙa mana waɗan uwan nasa kabar annan sulasulun da hannunsa mai albarka ya haƙa masa kabari kabar labarin kabarin da annabi ya haƙa ina matsayinsa wurin Allah annan sulasulun ya tona masa kabari yana zufa yana haƙa ma jilabi kabari sabai na tsaye kowa na so ya amsa ya ce a'a wannan ni ɗan uwana ne ku bari in masa ku bari in mishi annan sulasunan da ya gama haka kabarinsa gaba ɗaya ka kuma ta maganan wannan tambarin annabtan na bayansa da huzai salman farisi yake nema shi muke magana ya buɗe wannan tambarin ya shiga kabarin ya kwanta da shi sannan ya fito ya ce to yanzu ku taimake ni ku miƙo min shi yanzu kam na nemi taimakon ku ku miƙo min shi ya sa sha kabari da hannunsa da ya fito ya ce ya Allah ka zama shaida jilabib na wane ni na shi ne Julaibib na wani ni nashi ne. To kun ga matsayi ne wannan babba kwarai da gaske. To shi shi ma Salmanul Farisi da ya ga wannan yake nema ga wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka gani ba ƙarya bane. Sai nuna mishi sai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da aka zo sai ana ta'aruf kowa ya faɗi wane ne shi. Wanda ya zo ce ana Umar bin Al-Khattab Al-Muhajir. Ni ne Umar dan Khattabi wanda dan mutumin Makka ne ba Quraishi kaza kaza kaza. sai na abubakar ya faɗa ana abdullahi bin Usman shi ne cikakken sunansa abdullahi bin Usman abubakar bin abu kuhafa ya faɗa al'akik duka sunansa ne to da ya faɗa wannan ya ce ni ne wane ni ne Usman bin Affan kaza kaza kaza kaza ana zuwa kan shi aka ce wa ant kai kuma fa ya ce ana Salman ni dai sunana da aka samun Salman amma ubana ibn al-Islam ni dan musulunci ne laisa li abun siwa ku ban da wani uba kaman shi dan ba wanda ya mun gata irinsa na sha wahala shi kadai daga daraja na to nan ka kuma ta muna maganan ali muhammad ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam rungume shi ce salmanu minna ahlil bait daga yau salmanu ka shiga cikin ahlil bait da kana cewa ala ali muhammad wannan addu'an ta shafi salmanul farisi an fahimci maganan to shine muhallu shahid din wa ala ali muhammadin da ali muhammad wanda kaga iyalansa da wanda gashi shi annabi sallallahu alaihi shigo da shi kuma Allah ka sa manzo Allah ya alfahari da mu ran alkiyama kama sallaita ala ibrahima kamar yanda kai a sallaita anai na daukan salati amma yana nufin addu'a da sauransu ala ibrahima ga annabi ibrahima innaka hamidum majid lalle kai abun godiya ne sannan kuma majidun abin girmamawa wa barik ala muhammad Allah kai albarka ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa ala Ali Muhammad da iyalan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kama barakta ala Ibrahim kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim wa ala Ali Ibrahim da Ali Ibrahim innaka Hamidu Majid mun fassara to malai yace summa yasta'idu billahi fi at-tashahhud al-akhir daga nan sai mutun ya nemi tsarin Allah a tahiya ta ƙarshe idan sallah mai tahiya biyu ne ku gane idan sallah mai tahiya biyu ne idan kuma mai tahiya ɗaya ce fa zaka haɗa ta hadda abinda ake mana ƙarshen mai tahiya na biyu ɗin. kamar sallar juma'a kamar sallar asubahi ina fata mun gane zamu zo bayani a kansa a takeice summa yasta'izu fi tashahhud al-akhir sai mutun ya nemi tsarin Allah a tahiya ta ƙarshe me zaka nemi tsarin Allah da gare shi shine min azabi jahannam azaban wutan jahannama Allah kai mana tsari da ita wa min azabil qabr da kuma neman tsari daga azaban kabari azaban kabari fitina ne ya tabbata a hadisi akwai azaba a kabari hadisai guda biyu za su tabbatar da wannan na farko hadisi yana cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama zai wuce ya ga wasu kaburbura guda biyu kabari guda biyu sai ya ce masahabbai innahuma la yu'azzibani ina muku rantsuwa da Allah ma'abotan wannan kabarin guda biyu wallahi ana yi musu azaba a yanzu haka wa ma yu'adhibani fi kabirin kuma ba ana musu azaba akan abin da susan da suka aikata ba su dauke shi babba ba wa innahu kabir amma wallahi babba ne a wurin Allah sai fara kawo dalilai yace ahaduhuma na farkon su kana yamshi bin namimati ɗaya daga cikin su annamimi ne menene annamimanci yana daukan maganan wane yaje ya kai wurin wane dan ya hada su fitina shine annamimanci naqlu kalamin shakhs ila shakhs bi qasd al-idrar a dauki maganan wani a kai ma wani dan hada fitina tsakanin su shine annamimanci kun ji na farko sannan sai nabi yace nabiyun su kuma kan la satru min bawlihi shi baya neman tsari daga bawalinsa in yazo bawali bai damuwa ya tabbatar da ya rufe al'auransa yana mutane na iya wucewa su ganshi yana bawali akan hanya wata riwaya kuma wannan kuma duk maza sun fi kowa shiga wannan matsalar musamman a masallatanmu na rashin tsari sai ga mutum a gefen hanya a duka yana bawali mutane na wucewa wannan ba tarbiya bane sannan kuma na biyu suka ce shine idan la yantazihu min bawlihi baya tsarkaka daga fitsarinsa ma'ana baya bari ya tsarkaka zai miƙe sai fitsari ya fito ya taba tufafin mutum to wannan yana janyo azaban kabari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a samo masa reshe na itaciya da aka kawo sai ya tsaga biyu ku duba ba ya karya ba sai ya tsaga wanda suka karanta biology za su fi kowa fahimtar magana in aka tsaga abu biyu yakan yi waya tashi a ta daɗi ba lallai ba ne amma in karyawa ne wanda za ka gan an dasa kuma sai miƙe akwai bishiyar dan aka karya aka dasa sai kawai ta ci gaba ko yaushe ma wata ba ta yi to wannan ya sa amma da in ka tsaga shi biyu to ka kashe shi annan sulasula ya tsaga biyu sai ya soka ɗaya akan kabari ɗaya ya soka ɗayan akan ɗayan kabarin ya ce ina fatan yanzu za a sausauta yi musu azaba sakamakon waɗannan itacen da na sa kan kabarinsu malam ya yi basa matukan ba za su bushe ba inda itacen nan na nan ɗanye bai bushe ba har tashin kiyama to za a daina yi musu azaba amma icce na bushewa to azaba za ta dawo icce zai bushe ko ba zai bushe ba zai bushe ma'ana dai sun ci alfarman zuwa annabi wurin kabarinsu na ɗan wannan lokaci to wannan sai tabbatar da akwai azaban kabari kuma azaba ce wadda akan umurci ƙasa ta haɗe da mutum a tsakiyar da aka sashi har sai ƙasusuwansa rifs ɗinsa sun shiga cikin junansu sun haɗe ƙwarai da gaske mafi ƙarancin azaban kabari da aka ƙema mutum kenan hadisin albara bin azib ya nuna akan daki mutum da baƙin ƙarfe har ya nutse kuma a umurci ƙasa ta fito da shi duk wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yace duk in banda aljanu da mutane hatta tsuntsaye da awaki da aladu suna jin karan azaban da ake ma mutane a kabari yanda kake jin rugugin hadari a sama ko kana daki ka gane akwai hadari a sama to dabbobi ma suna jin wannan azaban da ake yi ma wanda ake yi yanzu kan akwai wanda ake ma azaban kabari to dabbobi na iya jin wannan azaban ina fata mun fahimci wannan to neman tsari daga azaban kabari ba karamin al'amari bane wa min fitnatil mahya da neman tsari daga fituntunun rayuwa wal mamati da mutuntunun mutuwa don in mutum bai kyakkyawan karshe ba da sauran aiki Allah ka sa mu yi karshe mai kyau ka ji kan wanda suka riga mu wa min fitnatil masih dajjal da neman tsarin Allah daga fitinan dajjal ku kirga min su min azabi jahannam wa min azabil qabr ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال هدو kunga waɗannan abu hudun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ma suna da fahimtan idan kai sallah baka nemi tsari daga gare su baka je ka maimaita sallanka kun fahimta mu'adh bin jabal radiyallahu anhu dan sa yaje yi sallah yazo yace mishi sallah ka idar yace eh yace ka nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwan guda hudu ya ce a'a ban yi bai ce tafi ka je ka sake sallah ya kora ɗan shi ya sake sallah sai da ya faɗa waɗannan a tahiyar sannan wannan addu'an da kuka ji ɗin nan annab sallallahu alaihi wasallam ne fa ya koya ma sayyidina abubakar ita sayyidina abubakar ne ya samu annab sallallahu alaihi ya ce da shi koya min addu'an da zan rinka yi a cikin sallah ka duba babban mutum mai daraja irin sayyidina abubakar ai yana da ilimin da zai iya kirkiran tasa addu'an amma saboda albarkan addu'a nan sulasulan ba ɗaya take da wanda ba tasa ba sai ce ma nan sulasulan koya mun kalmomin da zan roƙi Allah zan nemi tsari da su a cikin mene a cikin sallah sai annan sulasulan ya ce in ka zo sallah ka roki Allah tsari daga azaban jahannama da kaza wannan sayyidina Abubakar shi ya fara yin wannan addu'an a duniya ina fata mun fahimci wannan to ka ku ga ashe din mai neman tsira zai liƙe ma wannan addu'a shi ma har sai ya cimma nasara insha Allah to sai malai ce summa summa mene ya takhayyaru min addu'a ma sha'a ko daga nan sai mutun ya zabi abin da yaso na addu'a yayi mutun ya zabi addu'an da yaso yayi wala siyama al ma'thur min zalika musamman ma irin addu'an da ya zanto al ma'thur an cirato shi daga sahabi ko daga annan sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya koyar ko annan sallallahu alaihi wasallam ya koyar kana iya yin addu'a da ita a tahiyan ƙarshe idan baka samu wannan ba kana iya yi da Hausa ko ka roki Allah wani abu da kake nema a duniya a tahiya ta ƙarshe ko a lahira kana iya roƙon Allah akai ina fata mun fahimta to amma sai mallam yace babu kaman ma a ce wanda annan sallallahu alaihi wasallam ne ya koyar saboda tafi samun garantin shiga fiye da taka haka ne ko idan ka je ma Allah da abin da annabi sallallahu alaihi ne ya koyar to ya fi karbuwa a wurin Allah fiye da wanda kai ka koya ma kanka ko wani ko malamin ka ya koya maka wa minhu daga cikin waɗanda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabbai wanda zai taimake ka suke da kyau ka sa su a tahiyya shine fadin Allahumma inni ala zikrika Allah ka taimake ni a inni ka taimake ni ala zikrika akan ambatanka da tunaka wa shukrika kuma ka taimake ni akan gode maka in kai min ni'ima wa husni ibadatika kuma ka taimake ni rinka kyautata bauta maka duk sanda zan bauta maka in bauta maka kaman wato asalin ina ganinka in yi bauta irin wanda kake so kuma kake amsa sai kuma faɗin Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya Allah lallai ni dinnan na zalunci kaina wato zalunci mai yawan gaske kuma gaskiya ne an ce mu yi ba mu yi ba an ce kar mu yi kuma mun yi an ce mu yi ba mu yanda ya kamata ba duk ana samu to kaga wannan zalunci ne mutum ya ma kansa saboda ibadan ba Allah za ta amfana ba kai za ta amfana to ya Allah lallai ni na zalunci kaina zalunci mai yawa amma wala yaghfiru dhunuba illa anta babu wanda ke iya gafarta zunubai in aka ce gafara dusan da kace astaghfirullah kana cewa ya Allah ka boye laifuka na irin boyen da ba za su bayyana ba balle ai mun azaba game da su kun gane ko idan aka ce Allah ya gafarta mu mutum to ya boye laifukan ba ma za su bayyana ba ballantana har a kama mutum da su Allah kai mana wannan gatar wala yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai in ba kai ba ya Allah faghfirli dan haka ya Allah kai mun gafara magfiratan wata irin gafara min indika daga wurinka ka san Allah ya gafara ko ta gafartu warhamni sannan Allah ka ji kaina ka tausaya min innaka antal ghafurur rahim lalle Allah kai ne mai gafara kuma mai jin kai sai malai ya ce amma fi tashahhudul awwal kaga a tahiya ta farko idan sallah mai tahiya biyu ne fa yaqumu ba'da shahadataini zaka miƙe ne bayan kayi wato shaidawa guda biyu na wannan tahiya din a tahiya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sune shaida guda biyu ka shaida baba mota bisa cancanta face Allah ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah malai yace sai ka miƙe ila salisati zuwa ga raka'arka ta uku a sallah fi zuhuri idan sallar azhar kake yi wal asri idan sallar la'asar ne tunda rakawoyin su hudu ne wal maghribi ko sallar magariba tunda uku ce nata ita ma tana da wata tahiyan a gaba wal isha'i da sallar isha'i daga nan ka gama wajibai amma wa in salla ala nabi sallallahu alaihi wa sallam idan bayan tahiyan kayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa huwa afdal shi aka fi so ina fata an gane shi aka fi so sannan kuma wannan tahiyar da salatin da za ka yi ma'annan sallallahu ɗin ya zanto salatul ibrahimiyya salatin da akwai sunan annabi ibrahim a ciki ga guda ɗaya can mun karanta ta a baya akwai sauran kusan guda hudu ko guda shida dukkansu sun inganta duk wanda ka iya ka riƙe ka yi daidai me yasa malai faɗi wannan yace li umumil ahadisi fi dalika saboda game wanda hadisai suka yi a cikin wannan thumma yaqumu ila thalithati sannan sai mutun ya miƙe zuwa ga raka'arsa ta uku mun fahimci waɗannan ko to yanzu mu kalli abubuwan da malam ya kawo su a a takaice kuma a gurguje shine na farkon su ya kawo maganar tahiya haka ne ko mutum yayi yayi tahiya wato at-tashahhud tunda babu ma yazo akan cewa bayani ne akan akan tahiya kuma tahiya yazo da sigogi daban-daban misali wannan ɗaya ce daga cikin waɗanda muka kawo kuma ta inganta shi yasa ba za mu kawo wata ba ina fata mun gane muna so mu ɗauki abin da da tsari yanda zai sauke idan aka ce at-tashahhud kamar yadda muka gani shedawa shine mu ce ce at-tahiyatu lillahi ko at-tahiyatu ma'anahu yuradu biha at-ta'zimat girmamawa gaisuwa kace gaisuwa ya tabbata ga Allah ko gaisuwa na Allah ne duk wanda ka gaishe shi walakanta shi kai ko girmama shi kai ka girmama shi ina fata mun gane to da haka ma'anan attahiyat din nan shine girmamawa ga Allah madaukakin sarki girmamawan sune abubuwan da kayo a baya na ruku'i da sujada ina fata kun gane kamar cewon ka attahiyatu kana cewa Allah na girmama ka da wannan ruku'un da sujadan da nayi kafin in zo in zauna a wannan tahiyya din ina fata ana gane wannan to dan kuma Allah ta'ala ya umarni da aka ce allazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku yi ruku'u kuma ku yi sujada sannan kuma ku bauta ma ubangijinku wannan duka abu ne wanda ba a hada Allah da wani a ciki tunda bauta ce kuma Allah ta'ala ya kawo ta haka was-salawatu kuma da mutum yake fada ma'anan as-salawat shine ad-da'awat as-sala yana daukar ma'anan addu'a an gane ko cewanka as-salawat ma'ana shine addu'a kana nufin cewa ya Allah ina roƙonka ka amshi ruku'i da sujada da sauran ayyukan da nayo a baya saboda ai ƙarshen abin da daga shi kake fita daga sallah ta hiya ne ko ba haka bane da ka zo ta hiya ka zo boda kana sallama to shikenan ka rufe komai baki daya to Allah ta'ala kuma yana so ka roƙe shi da cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku kiraye ni ku roƙe ni zan amsa muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina sun tambaye ka game da ni ya al'amari na yake fa inni qaribun ina kusa da su ba ma kusanci ba akwai gatan da ne musu wanda basu sani ba shine ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira roƙon mai roƙo idan ya roƙe ni hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a kullum idan dare ya rage saura kashi ɗaya bisa uku idan an raba dare gida uku misali rana na faɗi ƙarfe shida da minti arba'in da ɗaya alfijir na fitowa ƙarfe biyar da minti goma sha uku misali kaga muna da awa nawa tsakanin wannan da wancan goma sha ɗaya haka ne idan an raba sha ɗayan nan gida uku akalla za mu samu awa shida ko ko a ce awa bakwai sanda ya shiga a ce kamar daga karfe biyu dai na dare zuwa fitowar alfijir wannan lokacin yana cikin sulusul akhir min al-layl kashi uku 1 over 3 one third na dare to wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Imam Muslim yake cewa Allah ta'ala yana saukowa sama ta daya sauko wanda ya dace da shi idan ya sauko zai rinka cewa fahal min da'in fa astajiba lahu akwai wani wanda ke kira na amsa mishi ma'ana akwai wani mara lafiya da ke neman sauki kun fahimci magana akwai wanda ya shiga wani abin da ba mai iya bashi in ba ni ba ni ko in masa gata in amsa fahal min mustaghfirin fa astaghfira lahu akwai wanda ya min laifi yake neman gafara na in gafarta mishi a yanzu gani wahal min sa'ilin ko ko akwai wani mai wata bukatan ta daban ta rayuwa ko ta lahira fa utiya lahu ni Allah in bashi ga kyauta ina fata an fahimci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala zai ta maimaita wannan har sai alfijir ya fito sannan ya koma saman al'arshi koma wanda ya dace da shi to dan haka wannan cewa was salawat ma'ana na addu'o'i yana daga cikin abin da ake so mutum ya rinka yi yana halarto da shi a yayin da yake yin tahiya sannan kuma sai ka ce wat-tayyibat ko at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat at-tayyibat din yana nufin duk wani furuci ko aiki da mutum zai yi at-tayyibat kyawawan kyakkyawan magana kaman umarni da kyakkyawa kaman sulhu tsakanin wasu mutane da suka samu sabani kun fahimci magana kaman ciniki a abin da yake halal ne kaga da magana zaka yi ciniki da magana zaka yi sulhu tsakanin wanda suka yi sabani da magana zaka roki alfarma a yafe ma wani da magana za ka yi faɗi kyakkyawa a aiki da shi kai hari da mummuna a bari to shi ne ma'anan al-tayyibat idan mutum ya waɗannan duk ana tattara su a kai su zuwa ga Allah ya bashi sakamakon sauran alkiyama don Allah ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u haka Allah ya faɗa zuwa ga Allah ne ake haiwar da kyawawan daɗaɗɗen maganganu ka ce at-tayyibat Allah ya ce wal kalimu tayyibu kaga at-tayyibat ɗinka ta fito to wannan ya shafi kenan magana wanda yake da dada kuma shi mumini wanda yake da dadi a maganarsa dadi a aikace aikacen sa zaka tazo yana da kyakkyawan kusanci zuwa ga Allah haka Allah ta'ala ya faɗa in mutane ma zaka iya kawo su kusa da Allah ne sosai idan kana da magana mai kyau a yayin da kake kiransu zuwa ga Allah domin Allah ta'ala ya ce fa bima rahmatin من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك saboda tausayinka ne da taushin halinka annabi sallallahu alaihi wasallam yasa kaga sahabban da da suna kashe kansu yanzu da suna binka ka sa su su yi ka hana su su bari duk wannan kyawun mu'amala shi ya taimaka Allah ya ce walau kunta faddan da ka zama mai kaushin magana baka mutunta su da zage-zage da cin mutunci ghalidal qalbi mara tausayi a cikin rayuwarsu lan faddu min haulika didda sun watse sun kyale ka sun tafi abun su ina fata an fahimci magana sai Allah ce fa'fu anhum wastaghfir lahum shi yasa yan aljanna kansu idan sun shiga aljanna za a ce da su kun ji dadin ku ma'ana kun yi maganganu masu kyau kun yi ayyuka masu kyau gashi nan za ku tada kyakkyawan abu ita ce aljanna dan za a ce da su tibtum fadkhuluha khalidin ku kan kun ji dadin ku shi yasa ta aljanna sai da Allah ya ware wata bishiya aka sa mata suna tuba wasu malamai suka bata ma'ana da cewa an ji dadi an more amma kuma wata wani asar din ya fassara ce shajaratun fil janna alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husna ma'ab wannan tuba din suka ce bishiya ce a gidan aljanna bishiya ce babba girmanta tana da inuwa inuwanta ingarma lafiyayyen doki zai yi gudu a inuwanta shekara arba'in yana gudu bai fita daga inuwanta ba shekara arba'in yana gudu ba zai fita daga inuwanta ba ina fata mun fahimci wannan sannan kuma bishiya ce guda ɗaya amma duk nau'in 'ya'yan marmari tana fitar da su a jikinta za ka cire ayaba kina kallon ta alfaru da za ta zama haka ai kulla get zami ko ba haka bane da mun ji daɗinmu wannan umbrella ce sai ɓata wuri in an sha da ƙyar to saboda haka tana fitar da dukkan nau'in 'ya'yan marmari tana fitar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan daga ciki ana sa wannan bishiyar ne ba a kowace aljanna ne ake samun ta ba galibi ana samun ta ne a aljannan mutanen da ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar masu umurtan mutane da kyakkyawa su hana su mummuna to su ake dasa ma wannan bishiya a cikin gidajensu na aljanna Allah ka sa muna cikin su to saboda haka wannan yana ciki wani malamin mu a Zaria wata rana yana kuka yace wallahi tallahi yayi mafarki ya ga Sheikh Jafar Mahmud Adam a karkashin wannan bishiya wallahi yace ya ga malam Jafar a karkashin ta yana zaune yace Allah ne bani ita gatana Allah ka tabbatar mishi da abin da aka ganin masa mu ma kuma Allah ka samu a tarfa magarin mu nono to don haka cewa assalamu ko assalamu din nan addu'a ce ta neman aminci da da yafiya in ka ce mutum assalamu alaika ma'ana Allah ya amintar da kai kuma ya yafe maka zunubanka duk wanda ka ce mai assalamu alaikum Allah ya yafe maka kuma ya amintar da kai shi yasa gaisuwa yan aljanna ma shine salamun alaikum bima sabartu fa ni'ma uqubad dar kaga wannan rahama ce sosai wa amma rahma idan aka ce ar-rahma abinda ake nufi shine al-fawzu bir rahmati bi rahmatillahi mutun ya rabauta da rahamar Allah mutun ya rabauta da rahamar Allah suwa Allah ke marhama mu'minai ko shi yasa Allah ta'ala yayi ma mu'minai sura da guda a cikin alqur'ani shi yasa duk inda za a yi ko me zaka rasa a duniya kai kokari ka zama mu'mini ina ba ta fahimci magana duk abin da za ka rasa kakka rasa imani kakka rasa sunna kakka rasa aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ɗaya daga cikin tafsirin tafsirin kuna duba ko Imamu Qurtubi ko Imamu Tabari ɗaya daga cikin su a farkon tafsirin suratul mu'minun da Allah ya ce qad aflahal mu'minun waɗannan siffofi guda takwas ko guda goma ko sha biyu na manta adadinsu wanda ya kamata a zo a yi lakca game da waɗannan ayoyi guda abin nan so da malamai sun ce duk in kana neman ɗan aljanna duk wanda ka ga ya cika waɗannan siffofin to ɗan aljanna ne in dai kana so ka gane ɗan aljanna a wannan zamanin to wanda ya cika waɗannan siffofin to ɗan aljanna ne saboda a ƙarshen ayoyin da Allah ya kawo a na ƙarshen sai ce ulaika yaris allazina yarisuna alfirdausa hum fiha khalidun su ne wanda za a ba su gado allazina yarisuna yarisuna za su gaji Allah bai ce yutuna za a ba su ba me hikimar haka me yasa Allah ce za su gada bai ce za a ba su ba ai asali badawa ne ko Allah ke bayar da rahama ga wanda ya so amma sai ce za su yi gado me yasa saboda na farko duk dan aljanna yana samun kwanciyar hankalin da ba mu iya samun sa kwanciyar hankalin shine zai samu tabbacin aljannan nan ba za ta taba subuce mishi ba za a kwace ta ba haka baka kyauta za a iya kwacewa haka baka komishina wata gwamnati za ta ce ba da kai zami ba sauka wani muke nema ko ba haka bane an fahimci magana to amman gado yanda ka san idan mutum ya mutu ba zai dawo ba abinda aka baka nan ka san har kai ma ka mutu yana nan wancan ba zai dawo daga lahira ya ce ba ni kaya na ba to kamaka aljannan aka baka ba ranar da za a ce an fasa maka kyautanta kaga kwanciyar hankali ne na biyu idan wani ya maka kyauta akwai wurin da in an kai dole sai ka dan ji kunya kuma za a dan iya maka gori ko habaici ko ba haka bane musamman mata ba ta da na'anko da kyar ta ce to ai ki dan amshi guda biyu zan biya Allah miki albarka hajiya mun gode da bazan ku muke rawa sai an zo biki ta ce oh yanda zanin nan ya hawwance da kyau wallahi da da kyar fa kaman bazan cika kuɗin nan ba kaga gori ko kaga gori ko ba haka bane ana yi ana yi ce wallahi da dai da da yara ne nufin yi kin ga wallahi abin asin asin gori duk wanda kai mu ne ji aran shi ya zai ji ta zai ji dadi ba to amma ga inda gado ne fa ka sa rigan babanka da ya rasu wani ya isa yi ma gori akai ba sai ka farke mai laya ba kai ba ina fata an fahimci wannan to shi yasa Allah ya ce ƴan aljanna za su gaji aljanna ne Allah ka sa mu ne magadanta in mun je zan tuna muku wannan ayan insha Allah eh insha Allah so dan haka sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam muto wannan assalamu dinnan da yazo a wannan assalamu alayka ayyuhan nabi ma'anansa shine addu'a ta aminci da da rangwame daga Allah arrahma dinnan kuma shine addu'ar rabauta alfawz idan aka ce alfauzu kamar yadda Allah ta'ala alfalah kamar yadda Allah ce qad aflaha almu'minun ko mu'mine sun rabauta sanda Allah ya halicci aljanna yace da ita takallimi ki magana kun san Allah ya umurto sabuwa sun magana a baya mun kakkawo su a ciki mun faɗi na hadisi mun faɗi na aya jaririn bayan matar da aka suratul buruj yayi magana annabi isa wai kallimun nasa fil mahdi wa kahla haka ne ko yayi magana tun a shimfidan goyo da sauransu. To haka nan a gaba ma Allah zai umarci wasu abubuwan su yi magana, kamar hannuwan mutane da fatan jikinsu da za su shaida kan abin da suka aikata, musamman waɗanda suke ‘yan wuta ne a ran alkiyama. Saboda a tsayar musu da hujjan da babu shakka su ‘yan wutan ne jikinsu ma zai shaida cewa sun yi laifin da suka yi. To kaga wannan abu ya tsananta kuma ya girmama. To kamar haka Allah ya umarci aljanna ta yi magana, kamar yadda ya umarci wuta ma ta yi magana. Hadisi na cikin Sahih Bukhari aljanna ta ce ya Allah me yasa wai ciki na talakawa ne gashi an kawata ni amma wanda suka fi kowa yawan shiga na sai naga a duniya kuma ba su ne su manyan gari ba ya aka yi sai Allah ya ce ai ke daraja ta ne nake daukaka wanda na so da ki da haka abin da kika gani kawai wanda ya shigo ki shi na sa a cikin ki ina fata mun fahimci magana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aktsaru ahli hal fuqara wanda suka fi yawa a cikin gidan aljanna talakawa sun fi masu kuɗi yawa so da yawancin amma mutum ni'ima da wuya baya butulci da wuya in baya ma Allah butulci daga cikin butulcin wani bai godewa yanda ya kamata ga an ba mutum dukiya sai ki fitar da zakka yanda ya kamata sai ki fitar da zakka miliyan 40 an ce ka bada kwara daya kadai kwara daya wanda ya baka ji ya baka gani ya baka lafiya ya baka aikuwa ka zauna a kasan shi ka sha ruwan shi ka ci abincin shi ka shaki iskan sa da ya ce ka bada ɗaya bisa arba'in? ai wallahi sa aka yi ma ba Allah ba mutum bane kai ka san da mutum ne ƙarya ne haraji ko mu malam Nasiru nawa yace a bada haraji nawa kake bada haraji a Kaduna nawa kake bada kuma a shekara fa kuma ko ka mallaki wannan kuɗin fa sai sun shekara fa sai sun shekara shekara guda kana moran abu ka kasa cire ɗaya bisa arba'in anan zalunci ne ma rashin godiya ne ina fata an fahimci magana to kaga wannan zaka tadda shi talaka da ba a bashi wannan ba kaga ba ma za a mai hisabi akai ba ba za a mai hisabi akai ba duk da dai Allah ka raba mu da talaucin ka ba mu dukiyan ka ba mu zuciyan ko ba haka bane da dukiyan da zuciyar duk abin so ne allazi yu'ti malahu yatazakka akwai irin waɗannan to don haka dai a takaice wuta ce wannan kuka aljanna afwan sannan wuta ta ce ya Allah me yasa ni kuma duk mutanen da ake ganin su da taraf da isa da fada a ji a duniya sai suka fi yawa a cikina mun tsammanin su za a karrama su da aljanna sai Allah ya ce ke kuma ina gwada ma wanda bai isa bane da ke wanda duk ke jin ya isa to da ke nake nuna min shi ba kowa bane ma'ana wanda yake da girman kai ba masu kuɗi kaɗai ba mai girman kai daga cikin mutumin da Allah baya so mutumin da ga uban talauci ga girman kai taɓi da wannan wannan ya ɓaɓe ɓarotan kenan bawan bawan ko? bawan bawan kai ka ce da 'yan Najeriya ake wannan hadisa kai ka ce da ɗan Najeriya wata rana saudiya mun tafiya cikin dare cikin duhu cikin dare cikin duwatsu duwatsun amma da fitullu daji sosai wala na ga wani yaro bai wuce shekara sha uku ba da iPhone Pro Max a hannunsa da kwalban Coca-Cola a kan dutse kawai ya naɗa kafa yana ɗan cacin da wayan shi yana shan Coca-Cola na ce turka shi wannan ya kubuce daga ‘yan kwacen waya kun banci magana baldatin tsahibatin wa rabbin gafu hankalinsu kwance kwance wancan shekarar da muka je aikin haji a matsayin official na Kaduna State akwai wani alhaji da ya zo malam wayata an ce sai da shi ake shiga rauda ɗana ya siyan mun mai tsada samson wallahi ta faɗi kwana uku a masallaci kaza kaza sai wani ɗalibi ɗan jami'atul islamiyya ce a inda a masallaci ta faɗi za a ga wayarka yace cikin jama'a na wallahi can na tashi na batta malam ya za a yi da ni na ce min gashi na ga ba a cigiya a masallacin nan ban taɓa jin a sanar da ciki wadina ai ba a sanarwar cigiya sai dai sallan gawa da abin da yake dole ko nasiha to shi ne sai akwai su inda suke da wuri ne daban kawai za ka kai kwamfulan ne ko wani abu naka ya ɓace can za ka duk abin da ya ɓace ko wani ya maka abu ba daidai ba kawai can za ka faɗa kana zuwa ka ce wani ya zage ni ya zage ka yi ka tabbata ai na ya zage ka a wuri kaza sai a ce to ku zauna sai a hau kwamfuta kawai kyamara na wurin kawai sai a duro kyamara zu za ka gan ku ga ka gashi a tsaye a wurin kuma za a duba eh lallai gashi yana zagin ka to shi ko za a kama shi sai ya shiga sel kai kuma sai ka tafi zagin ka zagi wani sai an daure ka a Saudiya zagi to ina ka kama shi ina ka mutiya cire wuka ya sa ma wani wallahi sai sun kashe shi inda ya kashe mutum sai sun kashe shi duk wanda ya kashe wani ko dan waye wallahi sai sun kashe shi shi yasa suke zama lafiya shi yasa ba a sata zai ga mutum da motar miliyan 30 70 ya zo ga wayar shi mai tsada motar a kunne zai rufe ta a kunne tana bude zai rufe kofan kawai shiga cikin kasuwa a minti talatin sannan ya fito ya hau motan shi ya wuce in ka yi saka taba motan ka gani in mu ce ya sai ya taba ya gani kilomita ɗaya ba za ka yi ba sai an kama ka kilomita ɗaya ba za a ci da motar ba sai an kama mutum to na biyunsu an kashe talauci ko ba haka ba ne mu kuma nan yanzu wasu sun zo sun tattara abin su kaɗai sun kwashe komai sun tafi da shi shi wancan mutumin da ya zo muna zuwa muka ce aka ce muka ce ma wani sojan wayarsa ne ta faɗi sai ce fil haram a cikin haram muka ce ce abshir kawai na muku bishara waya ku ta dawo in dai a cikin harami ta faɗi to an ganta sai dai in a wajen harami kuka yar nace mai abshir yace na'am abshir ya habib ana zama nace abshir fa bai tambayi kalanta bai ce wayan nan tana nan sai aka zo sai ya dauko take away ina irin abincin su mai kyau din nan sai ya ce waye waye tashi ta fada aka ce shi ce a bashi lemu da shinkafa da kaza ya ci ya ce malami da ya fito min da wayan ba ta shinkafa aka ce ya ce ka ci ya zauna ya ci ya natsu sai da ya natsu sai ce to ya taso yana tasowa sai ya ja wani durowa na gilas babba ne haka ga duk wayoyi nan birjit a ciki sai ya ce ka ji tsoron Allah wanne ne naka a cike ce wallahi malam wancan ne ka gaya mishi ban jin larabci akwai sitika a bayanta ya juya kare ce na ɗauki na wani sai na ce ya ce akwai sitika ce a amshi ya duba yana zuwa ce ka ganta in wallahi ita ce ya ce wallahi ita ce sai ya ce wai to ya jira yana jira ya sa aka sake haɗa mai wata lafiyayyen kazan da shinkafa da lemu ya ce ya tafi da shi ya je ya ci in wancan ya ƙare har ya juya sai ya kira shi har ya juya ya kira shi ya dawo sai ce ka ji daɗi a ranka ya ce na ji daɗi na ji daɗi ya ce to muna so ka san mutanen madina suna ƙaunan kai ka ji imani shi yasa nan sulasa ya ce san mutanen madina alaman imani ne ƙinsu alaman munafurci ku tuna shekaran da wani ya zo da bom zai sama mutane a masallaci da soje ga wannan bom ɗin rungume shi ya ɗauke shi ya tafi da shi suka fashe tare da shi ba dai ka kashe bayan Allah ba sai dai ni da kai muje Allah ya mana hisabi amma mun yanzu kana gudu tare da ɗan sanda bakan leda kawai za a gani ka ga da kai da polis ɗin da tserewa kuke yi malam a guje kuna fashewa su an riga an musu wani tarbiyyan imani kafin a ba su kaki duk wanda ka gani a cikinsu akan samu ɗaiɗaiku sosai kaga suna da matsala sosai amma za ka tara dubu baka samu ɗaya ba ana iya samu amma kuma dai majoritinsu ba haka suke ba ni mun je jidda an nuna mana inda ake training ɗin sojojin da ake turo su harami su yi aiki wallahi hall ne yana ɗaukar mutum dubu da wani abu kafin a baka wannan kakin a matsayin soja ka sa a harami sai an dafa imaninka na ƙarshe za a yi maka lacca kos ne za ka yi na kwanaki ana gaya maka haram ka ga darajanta wurin Allah ga abin da annabi ya faɗa game da duk wanda ya zalunci a cikinsa ga irin wutan da zai shiga kun fahimci magana wanda ya kaza a cikinta ga ukuban shi wanda ya kaza ga ukuban shi ga hadisan ga ayoyin ga inda suka fito kuma wallahi ka kuskura Allah ba zai daga maka kafa ba sannan sai a buɗe maka babin ga kuma daraja da matsayinka wurin Allah yanzu duk duniya kuma mai samun darajar nan da ka samu sai ɗaiɗai duk wanda ba wurin ne yake ba bai kai ka matsayi ba ba batun nawa za a biya ka bane ka kalli yadda kake wurin Allah tukuna farko sannan wurin biyan albashin su baka saka ba su cin hanci ba to mutum a wata an ka juya albashin shi a Najeriya yana kusan miliyan biyu da wani abu miliyan uku me zai da wata naira saba'in ɗinka naira ɗari biyu me zai da ita ba abin da suke nema shi yasa ko wayan hannunsu ka gani sojojin nan wayan hannunsu kadai sai ka sai gida a Najeriya da wata. So kaga irin waɗannan an musu tarbiyyar imani kafin su taho shi yasa duk wani mara gaskiya ga su ba sa tsoron su mutu a harin saboda an riga an gaya musu aljanna suke tsarewa. To za a yi kuma mutum ya rauni alhalin ya san ga makoman shi wurin Allah. Ka zo ka ga yadda in za su yi canjin aiki da asubahi in kana harami kaga in an sako sababbin zubi waɗancan sun gama night wasu za su yi morning kaga yadda suke ma junansu bishara wanda ya gama yana gode ma Allah ya sauke haƙƙinsa na ranar Allah ya amsan mishi wanda ya shigo yana roƙon Allah ga mun shigo Allah ka sami abin da kake so a wurin wallahi su baka sha'awa sai ka ji kaman ka kwace kakin ka shiga cikin su kuma ba sa gajiya to ba sai harami ba duk wani wuri na addini yana da irin wannan alfarma yana da irin wannan alfarma ƴan agajin mu a nan gida ‘yan agajinmu a nan gida suna iya kamanta wannan matsayin da darajar ‘yan hisba da duk wanda zai iya aikin da zai taimaki addini yana iya samun wannan wannan matsayi ɗin hadisai sun zo da yawa a kai kan lokaci ya ya ƙure mana cewa assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi da rahamar Allah wannan yana nuna rabauta wanda Allah ke keɓe ta ga bayansa masu jin kansa kuma wanda Allah ke kusanci da su da ya ce wa kana bil mu'minina rahima sannan faɗin albaraka da ya faɗa ko wa barakatuhu da ya zo a cikin tahiya wannan yana nuna asalin wato cikan wani abu da ƙaruwansa na alkhairi da falala idan ka ce ma mutum Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka kana cewa Allah ya cika maka ni'ima sannan kuma kada ni'iman ya ƙare kun fahimci magana shine ma'anar albarka kasratul khair wa ziyadatu ya zamto kana da alkhairi mai yawa kuma aka zo kar a ce da kana da dubu kaza ne yanzu ya koma ɗari kaza a'a daga dubu kazan nan in aka zo sai a ce ya zama miliyan kaza kuma a lokacin kana yi kuma suna shigowa an fahimci wannan ko to babu kuma albarkan da ya fi kasancewa kamar ya zamto abin da yake asalin mutum ya samu albarka ta aljanna a kashi na ƙarshe da ya kawo cewa shaida anna muhammadan abduhu wa rasuluhu cewa shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne da manzansa wannan yana tabbatar da bauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin bawa ne na Allah wanda shi ne dalilin da yasa ba a roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu da ya shafi rayuwa ina fata mun fahimci wannan ba a roƙon shi game da wani abu da ya shafi juya al'amura na duniya da rayuwa wanda shi yana da gaske abin da ya ta kawo hatsaniya a watan ramadana ko an ce ba a neman taimakon annabi an ce kaza an ce kaza da sauransu aqida ta ahlus sunna wal jamaa ana neman taimako a wurin Allah ne shi shi kadai kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma idan ka nemi taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa shine na farkon wanda zai hana ka kamar yadda muka faɗa hadisan da suka wuce to amma duk da hakan ka tashi misali ba za ka yi kwatance da annabi sallallahu alaihi wasallam kaman kana kwatance da wani dan garinku ko malamin kasanku ba ina fata an fahimci wannan dole ka girmama shi dole ka mutunta shi dole ka bashi matsayinsa da Allah ta'ala ya bashi tare da nuna kimarsa da darajarsa a idan mutane saboda idan za a rinka faɗin kalmomi masu kaushi na kai tsaye a irin waɗannan al'amuran to mutane za su wayi gari suna raina annabi sallallahu alaihi wasallam kansa ka duba ka ga yanda magabatanmu ma aka rinka yi musu ka ji mutum ka faɗa auka ce imamu malik ya ce ya ce maka wani malik waye malik ana cewa kaza kai ka san waye malik ɗin Allah ya san waye imamu malik in kai baka sani ba ina fata mun fahimci magana to saboda haka kaga babu ba daidai bane shi ai wannan mazhaba ce kaza ne ko mazhaban ce da san rai aka gaya maka suka yi mazhaban in bada ba dai kai baka yi karatu ba babu wani malamin mazhaba imam malik ko abu hanifa ko imam ahmad wanda ya zo ya ce abu kaza wai da san ran shi babu shi duk cikinsu babu wanda ya wannan abu duk abin da suke cewa ai suna ɗusano shi daga alkur'ani ne da hadisi ina fata an fahimci wannan kuma sun fi ka fahimtar alkur'ani sun fi ka fahimtar hadisi ba kai ba malamin malamin malamin kamar sun fi shi to saboda haka ko da an ci karo da wani abu na hadisi su ma sun ce duk abin da ya saba ma hadisi abdin magana da ta saba ma hadisi a ajiye na ma dauki na annabi sallallahu alaihi wasallam to ba sai ka nema musu rahama ba ka nema musu gafara in ma za ka dauki wani ne amma rashin ladabi da tarbiya na magana yana daga cikin abin da ke cutar da mu gaskiya kwarai da gaske a wannan zamani da da muke rayuwa duk inda dan adam ya kai ya kawo dole ajizi ne akwai inda zai gajiya akwai inda zai gajiya to amma kalmomin da ake amfani da su wurin gyara yana sa wasu ma ba za su karbi gyaran ba ko kaga gyarar da ake yi an kai kashi saba'in saura talatin a gama rufe barna sai wani ya zo kawai ya ɓaro ta a social media mai da mutane can farko wannan bai kamata ba bai kamata ba duk abin da kasan zaka kama mutane don musu fitina addini ka karantar da su ne karantarwa ake yi ina fata mun fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tura sayyidina ali bin abi talib da mu'ad bin jabal yace da shi ala rislik ka je musu sannu a hankali mutane ne min ahlul kitab an ba su littafi akwai shubuha akwai shubuha a tare da su sun riki wani abu sun dauka addini ne suna ta buga shi ka je ka koyar da su kalmar shahada fa in hum ata'uka lidhalik in sun maka biyayya akan wannan sun gane ka umurce su su sallah in sun gane ka je na gaba kaga karatu kenan dama wannan shine ilimi a hankali ka dauki mutum a hankali ka kai shi amma rana ɗaya ka ce zaka kwashi mutane ka tsallaka da su sama ai ka zo musu da jarabawa da dole wasu su fada rami dole wasu su fada rami dole bai da karatu ka kidimar da shi ka rudar da shi amma yanzu da ka sa kitabun tauhid ne kana ma mutane bayani ga inda Allah ce ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akalla wanda bai da san rai zai fahimce ka ko ba zai bi ka ba ya san cewa shine ke kan kuskure ka tsayar masa da hujja ina fata mun fahimci wannan so da Allah mai kokari mu zamto masu masu kiyayewa akan wannan minti ɗaya kuma kana da matsala to ai a shankari to ai ba zai kai ba to sai mu jira ai sai na'am eh shine nake nufi sai mu dora kenan in mun zo na gaba insha Allah ta'ala akwai wancan littafin hukunce hukuncen haihuwa dinnan da sauransu kun same shi eh ko ku sake koma ta kanshi ba kun sake tuntuba inda aka ce ko shi kenan kuma mu za mu je mu ta yi amira ya kamata ku mallake shi gaskiya dan yanzu ne faɗo mu a tunani cewa mun san da aka ma da littafi biyu muka rinka yi lokaci da wancan awa ɗaya wannan awa ɗaya wancan awa ɗaya wannan awa ɗaya da mun tafi da littafi biyu a lokaci ɗaya da ya rage mana amma ba damuwa aski kuma ya zo gaban goshi to insha Allah sai mu je break kenan karfe nawa zamu dawo hudu kuma akwai ɗari misalin yau fa to shikenan karfe hudun yayi Allah ya kai mu insha Allah a tara mun gajiya eh duka insha Allah sai Allah ya kai mu karfe hudun Allah da sai mu daura every saturday a uh, uh, from this saturday is over we are resuming on tuesday insha Allah to to a hutu ne dai yawanci a hutu muke yin irin karatuttukan nan in yara sun dawo zai wahala mu mu iya yi duk da dai muna fatan mu kalli yanayin da zai iya yiwa ko ana karatu muna yin daurori wurin ne ya yi mana kaɗan insha Allah Allah ya buɗa mana za mu faɗaɗa wurin su na a'a next week an dawo makaranta ko eh daga gobe an gama insha Allah gobe ayi gobe hutu ne ba aiki to ran talata za mu dawo makaranta gobe za a yi karatu insha Allah za mu dawo bayan la'asar yanzu gobe kuma za a ci gaba insha Allah alaikum salam Eh. Eh haka ne. Gaskiya ne. Shekaransa 78 ya rasu Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhri. Gaskiya ne sannan kuma shi ya mana na Aisha sallah bayan ta rasu. Eh. Malamai sun yi sabani shekarun da ya rasu, sun yi sabani har a sunayen shi. Amma dai magana da ka faɗa shine arjahul qaul. Shine mafi rinjaye. Sannan kuma kamar yadda ka faɗa shi mana na Aisha sallah bayan rasuwanta. Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah sai Allah ya kai mu karfe 4